إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونا صافية تلاربا شابي وقوة رمضان أشيكرة تدبود إيدة تليبود أربعين دشدة هجرا من زان الله صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Wusetu a birnin Abuja a yau insha Allah za mu darasi na sha ɗaya in ba a manta ba a darasinmu na jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta arba'in da ɗaya daidai cikin wannan sura mai albarka suratu taha wato faɗin Allah maɗaukakin sarki wasu na'atuka li nafsi da haka za mu tashi farkon aya ta arba'in da biyu faɗin Allah maɗaukakin sarki izhab anta wa akuka bi ayati kuma wannan shine darasin mu na sha ɗaya a wannan shekara me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Ubangiji ya ce, Izhab anta wa akuka, ka tafi kai da ɗan uwanka yana magana da annabi Musa, bayan annabi Musa ya roƙi Allah cewa ya sanya ɗan uwansa Haruna ya zamo annabi ya zamo mataimaki a gare shi kuma duk abin da za su yi su rinka yi tare to kuma Allah ya ce na amsa qad utita su'ulaka ya Musa na amsa za ku ga a baya a lokacin babu maganar Haruna da Allah zai ce da annabi Musa tafi sai ce izhab ila fir'auna innahu daga to amma yanzu kuma maganar Haruna ta shigo daka yanzu maganar za ta koma da Musa da Haruna su za a rinka umarta to shine sai Allah ya ce izhab tafi anta wa akuka kai da dan uwanka dan uwansa ana nufin annabi harun bi ayati ku tafi da ayoyina wala taniya fi zikiri kada ku yi nauyin jiki wajen tunawa da ni ko wajen ambatona al-imam ali ibn abi talha ya rawaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda amin ibn abbas yace kalmar wala taniya ai la tubti'a kada ku yi nauyin jiki kada ku yi sanyin jiki kada ku yi lakaki ma'ana ku tafi da gaggawa ba tare da bata lokaci ba shine ma'anar wala taniya fi zikiri ibn kasir yace wal muradu abinda ake nufi annahuma la yafturani fi zikrillahi abin nufi kada su yanke wajen ambatan Allah kuma su ci gaba da yin zikiri domin zikiri yana taimakawa mutum wajen samun nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma samun taimakon ubangiji a kowane lokaci don Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub sannan ya ce fadhkuruni azkurkum ku rinka ambato na ni ma zan ranka ambatan ku ko ku rinka tunawa da ni ni ma zan tuna da ku ko ku rinka yin abin da na sa ku ni kuma zan rinka taimakon ku da haka ibn kasir yace bal yadhkurani allaha fi hali muwajahati fir'auna abinda ake so su ci gaba da ambatan Allah a lokacin da suka fuskanci fir'auna li yakuna dhikrullahi aunan lahuma alayhi domin shi zikirin ya zame musu sababi na taimakon Allah da zai yi musu akan fir'auna wa quwwatan lahuma wa sultanan kasiran lahu kuma ya zame musu karfin gwiwa to sannan ya zame musu hujja wacce za su karya fir'auna da ita to shi ne ma'anar walatan ya fi zikiri sannan sai Allah ya sake maimaita ce izhaba ila fir'auna innahu daga ku dai tafi zuwa ga fir'auna domin hakika shi fir'auna yayi dagawa to wannan ayar ita ce makamanciyarta ta gabata a can amma da damirul mufrad da siga ta mutum daya izhab ila fir'auna innahu daga amma anan kuma izhaba ila fir'auna innahu daga ubangiji yace fa kula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana mai taushi abin nufi kada ku kausasa masa harshe ku yi masa wa'azi cikin hikima to wannan yake nuna komin kafircin mutum idan za a yi masa wa'azi ana so a tausasa harshe ana so a yi hikima domin sau da dama hikimar zance tana sa abokin magana ka ya fahimce ka kuma hikimar zance tana sa komin nauyin magana wanda ka gaya wa ɗin zai fahimci cewa ba wulaƙanta shi kake so ka yi ba ko da kuwa maganar a cikinta akwai wani nau'i na nuna cewa bai isa ba ko ya gaza to amma salon da aka bi wajen isar da zancen sai ya zamo ya yi tasiri wajen sanyawa bai tunzura ba ko kuma bai hasala ba shi ne al'imam ibn kasir yake cewa hadhihi al'aya fiha ibratun azima wannan aya a cikinta akwai abin lura mai girma wa huwa anna fir'auna fi ghayatil utu shine cewa ga fir'auna ya kai makwara wajen girman kai wal istikbar da ji da isa wa Musa safwatullahi min khalqihi shi kuma annabi Musa yana daga cikin zababbun bayan Allah idza ka a wannan lokaci wa ma hadha amma duk da haka umira alla yukhatiba fir'auna illa bil mulafati wal lin an umarci annabi Musa ya tausasa wa fir'auna harshe wajen magana ya bi shi a sannu a sannu fada'awatuhuma lahu takunu bi kalamin rafiqil layyin raqiqil layyinin sahal da aka kiran da aka ce annabi musa da ɗan uwansa haruna su yi wa fir'auna zai zamo ne da zance sassauƙa mai taushi wanda ba mai tada hankali ba sai ce liya kuna auka a fin nufusi domin hakan ya fi tasiri a cikin zukata wa ablaga kuma ya fi kaiwa matuƙa inda ake so wa an ja'a kuma ya fi amfanarwa kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana duk lokacin da zaka yi wa'azi to kai da hikima hikima shine ilimi wal mau'izatil hasana kuma kai amfani da salo mai kyau na wa'azi banda zage-zagen mutane ko yi musu habaici ko kuma muzanta musu a'a da salo mai kyau to amma wannan malamai suka ce ana nufin idan buƙatar wancan din bata taso ba akwai lokacin da dole ne sai an kausasa harshe to wannan bukata ce take sawa kamar yadda a wani waje Allah ya yi umarni da ai haka kuma babu cin karo da wannan ubangiji ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina wa ghaluz alaihim wa ma wahum jahannam wa bisal basir kai jihadi ga munafikai da kafirai kuma ka kausasa musu kamar yadda a wata ayar kuma ya ce wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga ka gaya musu zance mai tasiri a cikin zukata to haka nan wajahidhum bihi jihadan kabira kaga duk waɗannan kalmomi ne su kuma da suke nuna a iya kausasawa in bukatar kausasawa ta taso shi yasa ko shi annabi Musa ana nufin in fir'auna bai kausasa maka ba tausasa masa amma lokacin da shi kuma ya kausasa to ai gwargwadon abin da mutum yayi gwargwadon yadda ake saka masa da shi shi yasa da fir'auna ya fara kausasawa annabi Musa shi ma annabi Musa sai ya fara ramawa lokacin da ya ce wa inni la'azunnuka ya Musa mashuran shi kuma sai ce wa inni la'azunnuka ya fir'aun masburan kaga sai mai masa daidai da abin da ya aikata wannan dai ana nufin idan babu wani dalili da zai sa a kausa sato abu a sannu sannu wannan shine asali to sannan malamai sun yi maganganu game da me ake nufi da kaulan layinan dinnan wasu malaman sun ce kaulan layinan shine annabi Musa kada ya kira fir'auna da sunansa tsirara tunda babban mutum ne mai matsayi ne mai mukami ne a cikin al'umma to ya rinka kiransa da sunan mukaminsa in misali shugaban kasa ne a ce your excellency ko gwamna ko makamancin haka idan sarki ne a ce mai martaba ko your royal highness ko dai wani abu makamancin haka to da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce da annabi Musa faƙula lahu qawlan layyinan ku gaya masa zance zance mai taushi mana cikin girmamawa cikin mutuntawa la'allahu ya tazakkaru domin ta yi da hakan zai wa'aztu aw yakhsha ko ya ji tsoron Allah ibn kasir ya ce fattazakkuru abinda ake nufi da at-tazakkur shine ar-ruju'u anil mahzuri ya tsawatu ya bar abin da yake yi mara kyau wal khashiya shi kuma abin da ake nufi da khashiya aw yakhsha da aka ce tahsilu da'a shine samar da ayyuka na da'a wanda mutum zai rinka yi ma'ana ta yi da wannan hanya da za ku yi masa wa'azi mai kyau zai daina ayyukan sako kuma zai fara ayyuka na da'a daidai da faɗin Allah liman arada ayyad zakkara aw arada shukura sai Allah ya ce qala qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara Ƙala sai annabi Musa da ɗan uwansa Haruna suka ce da Ubangiji, Rabbana, ya Ubangijinmu, innana haƙiƙa mu mu biyun, na kafu muna tsoro, ai ya furta alaina, kada fir'auna ya afko mana, mana ya nufo mu da sharri, ya nufo mu da cutarwa, au ai ya tsaga ko kuma ya bijire wa saƙon da muka zo da shi ya ƙi karɓa. Wannan ko shakka babu muna cikin tsoro, saboda sanin halinsa. kalmar innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha ya nuna cewa annabawa suna jin tsoro tsoro irin na ɗabi'a tsoro na ɗabi'a shine duk wani abu da ka san zai iya cutar da kai kuma yana cutar da ɗan adam a al'adance to kai ma sai ka ji tsoron wannan abin da irin wannan tsoro hatta annabawa suna jin sa misali yanzu mutum ya ga maciji ya tsorata to ko annabi ne ma ya gani zai iya tsorata yanzu mutum a ce a ɗabi'arsa yana jin tsoron kyanwa ko mage to zai iya yiwa a samu annabi cikin annabawa yana da irin wannan tsoron wannan shine tsoron da malamai suke kira da khawfu tabi'a tsoro irin na ɗabi'a ba mustahili bane a cikin haƙƙin annabawa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam lokacin da ya gaba kin mala'iku bai gansu ba ya tsorata an gane ko kala inna minkum wajilun yace ni fa a tsorace nake da ku falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa da haka annabi ibrahim ya ji tsoro to haka nan annabi musa falamma ra'aha tahtazzu ka annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib to wannan dai tsoro na dabi'a annabawa suna iya yin sa ba mustahili bane to amma akwai ɗaya nau'in tsoron shine khawfu shari'a ko khawfu ibada tsoro na shari'a ko tsoro da ma'anar bauta to wannan annabawa ba sa yi wa kowa shi sai Allah shine Allah yake cewa fala takafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin fala takshawhum wa khshawni wa liutimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun kar ku ji tsoron kowa irin wannan tsoro sai ni tsoron wani zai iya kashe ka ko zai raya ka ko zai talauta ka ko zai ɗaukaka ka ko in bai yadda ba ba za ka samu ba to wannan ba a yi wa kowa irin wannan tsoron sai Allah shi yasa Allah ya wanke annabawa ce ba sa yi wa wannan ba sa yi wa kowa irin wannan tsoron sai shi allazina yuballiguna risalatin lahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba ubangiji subhanahu wataala ya ce waɗanda suke isar da sakon Allah ma'ana manzanninsa kenan annabawansa wa yakhshawnahu kuma shi suke tsoro wa la yakhshawna ahadan illa Allah ba sa tsoron kowa sai Allah subhanahu wataala to da ka dai annabi Musa da Haruna suka ce inna na nakhafu an yafruta alaina aw an yataqa ibn kasir yace ya'ani yani abinda suke nufi ayyabdur ayyabda ayyabdur ilaihima bi uqubatin aw yata'adda alaihima suna tsoron kada ya afko musu da wata ukuba ko kuma ta'addanci fayu'aqibahuma wa huma la yastahiqqan minhu zalika a ƙarshe musu ukuba alhalin su kuma ba su cancanci hakan ba daga gare shi abdullahi dan abba zai ce au an ya tsaga ai ya ta'adda kar yayi dagawa ana nufin dagawa anan shine ta'addanci ya ketare iyaka ko iyakar su su ko iyakar ubangiji iyakar su ta hanyar ya zalunce su ko ya cutar da su iyakar ubangiji kuma shine ya saba wa abin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi to shine sai Allah ya ce qala la takafa ubangiji yace da su kar ku tsorata ku biyin inna ni ma'akuma ni ina tare da ku asma'u ina ji wa ara ina gani ai la takafa minhu kar ku tsorace shi fa inna ni ma'akuma asma'u kalamakuma wa kalamahu ina nan tare da ku ina jin duk maganganun da kuke faɗa masa kuma ina jin shi ma maganganun da yake gaya muku wa ara kuma ina ganin makana kuma inda kuke wa makanahu da shi ma inda yake la yakhfa alayya min amrikum shay'un ba wani abu da yake boyuwa a gare ni daga cikin al'amuran ku dukkaninku wannan kwantar da hankali ne ta bangaren Allah subhanahu wataala to sannan cewa innani ma'akuma ina tare da ku to wannan ita ce abin da malamai suke kira da almaiyyal khassa keɓantacciyar kulawa keɓantacciyar tarayya Allah yana tare da kowa da iliminsa da ikonsa amma idan ya waru wani bawa daga cin bayi ya ce ina tare da kai to yana nufin zan baka kulawa ta musamman keɓantacciyar kulawa shine abin da malamai suke kira da almaiyyal khassa waccan kuma almaiyyal amma kowa Allah yana tare da shi shine Allah yake alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamati inna Allah bikulli shay'in alim ubangiji yace alam tara baka sani bane anna Allah cewa Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ardi yana sanar da duk abin da ke cikin sama da ƙasa ma ya kunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum babu yadda mutum uku za su keɓance suna tattaunawa face Allah ne na hudunsu wala kamsatin illa huwa sadisuhum ba inda mutum biyar za su ware suna ganawa face Allah ne na biyar ɗinsu na shidan su kai sai ce wala adana min zalika kai ko ƙasa da haka ma ta fuskar adadi ko mutum biyu ne suke tattaunawa to Allah ne na uku mana yana tare da su da iliminsa da ikonsa duk abin da suke yana ji ubangiji ce wala aksara kai ko sama da haka ta fuskar adadi illa huwa ma'ahum aina ma kanu face Allah yana tare da su a duk inda suke thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah sannan zai ba su labari na duk abin da suka aikata a ranar gobe al-qiyama inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ne da dukkan komai to kaga wannan ma'iya ce amma kowa ma Allah yana tare da shi kafiri ne mushriki ne ba ma guje ne musulmi ne wanda ya yadda akwai Allah ne wanda ma ya ce ba Allah ne Allah dai yana tare da shi da iliminsa da ikonsa ba ana nufin yana tare da shi da zati ba a'a da ilimi da kuma kulawa da iko subhanahu wata'ala domin idan ka ce Allah yana tare da kowa da zati to kuma ya zama Allah ba ɗaya bane kenan kaga ka karya ka'idar qul huwallahu ahad ka karya ka'idar wa ilahukum ilahun wahid amma Allah yana tare da mu da iliminsa yana tare da mu da kulawarsa da ikonsa ba abin da muke wanda bai sani ba ba inda za mu shiga inda za mu ɓuyan masa kuma duk abin da yake so ya aiwatar a tare da mu a duk inda muke zai iya aiwatarwa subhanahu wa ta'ala to wannan ita ce alma'iyyal amma to amma anan alma'iyyal khassa ina tare da ku yana nufin Musa da Haruna innani ma'akuma asma'u wa ara daidai da wa inna allaha la ma'al muhsinun inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun inna allaha la ma'al muhsinina ko yawa daidai kuma da fadin Allah inna allaha ma'as sabirin to kaga wannan ma ma'iya ce khassa Allah kuma yana tare da masu hakuri ma'ana duk mai hakuri to Allah yana bashi kulawa ta musamman duk mai takawa Allah yana bashi kulawa ta musamman duk mai ihsani Allah yana bashi kulawa ta musamman wannan ita ce almadiyar khasa innani ma'akuma asma'u wa ara to sannan kalmar asma'u da ara asma'u daga as-sam'u ne ji ara daga ar-ru'ya ne gani to wannan ya tabbatar da cewa Allah yana ji kuma Allah yana gani shine Allah ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allah ya ji maganar matan nan da take tattaunawa da kai game da sha'anin mijinta domin Allah yana ji to haka ne yace laqad sami Allahu qawlal ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya lalle Allah ya ji maganan nan ta waɗanda suka ce Allah talaka ne su ne mawadata mana tsagerin Yahudawa kenan to sannan wa'ara Allah yana gani shine Allah madaukakin sarki yace alam alam ta alam bi anna Allah yara shin baka san Allah yana gani bane to Allah yana gani to ma'anar cewa Allah yana ji kuma yana gani kakka yadda ka faɗi abin da Allah baya so domin ka faɗa ya ji ma'anar yana gani karka yadda ka aikata abin da Allah baya so domin ka aikata yana gani kuma cewa yana ji yana gani abin nufi in ka yi wanda baya so ya gani ko ka faɗi wanda baya so ya ji to fa zai maka hukunci a kai wannan shine shi yasa malamai suka ce kalmar a cikinta akwai wata ma'ana ta tsoratarwa da jan hankali kamar kai ne ka ce da wani ina jinka ina ganinka to kaga kamar tsoratarwa ce ma'ana ina jin ka duk abin da kai zan ji ko ka faɗa zan ji ina ganin ka duk abin da ka aikata zan gani kuma zan maka hukunci a kai to shine ma'anar innani ma'akuma asma'u wa ara sai ce mi
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى Allah ya sake cewa fa'ati yahu ku dai tafi ku same shi faƙula ku ce da shi inna rasula rabbika mu ɗin dukkaninmu ‘yan aikin Ubangijinka ne ma'ana Allah da annabi Musa da annabi Haruna kowannensu Allah ya aike shi zuwa ga fir'auna sai dai a tafi tare da juna da haka dukkaninsu mursalai ne da Allah ya aika su zuwa ga fir'auna sai dai asalin risalar ta annabi Musa ne shi annabi Haruna dan rakiya ne an gane ko da haka sai ku gaya masa cikin abin da na aiko ku da shi fa arsil ma'ana bani isra'il ka kyale banu isra'ilawa su tafi tare da mu domin da fir'auna ya tsare su yana azabtar da su yana bautatar da su yana kashe 'ya'yansu maza yana sanya su ayyuka na wahala to shine Allah ya ce fa arsil ma'ana bani isra'ila ka saki banu isra'ilawa tare da mu su taho mu jagorance su zuwa ga bautar ubangiji subhanahu wataala a madadin abin da kake musu na bautarwa da wahalarwa da kisan gilla wala tu'adhibuhum daga yau karka sake yi musu azaba qad ji'naka bi ayatin min rabbik kuma mun zo maka da hujjoji daga wajen ubangijinka wanda suke nuna cewa lalle mu din yan aiken Allah ne da gaske wassalamu ala man ittaba alhuda lalle zaman lafiya yana tabbata ne ga wanda ya bi shirya ma'ana in kana so ka zauna lafiya to ka bi shiryar Allah sai ka zauna lafiya al-imam ibn kasir yace da yace qad ina ka bi ayatin min rabbik ay bidilalati bidilalatin wa mu'jizatin min rabbika mun zo maka da dalilai kuma mun zo maka da mu'jiza daga wajen ubangijinka to sannan wassalamu ay wassalamu alayka inittaba'atal huda zaman lafiya da aminci zai samu gare ka amma da sharadi in ka bi shirya waɗansu malaman sun ce kalmar assalamu anan minal musalama musalama shine zaman lafiya waɗansu malaman suka ce a daga assalamu ne salamu shine gaisuwa ta addinin musulunci kenan a shari'ar annabi musa ba akwai sallama to amma dai cewa minal musalama ne to wannan shi yafi daidai domin shi mutum idan kafiri ne to ba a fara masa sallamar musulunci sai dai shi in yayi za a amsa a hadisin bukhari da muslim manzo Allah ce la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam kada ku mayawa da ku fara wa yahudu ko nasara da sallama sai dai su in sun fara muku sai ku amsa musu ku ce wa alaikum an gane ko to amma Allah ya ce wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama idan wawaye kafirai marasa addini suka yi muku magana banza to ku ce mun bakku lafiya irin wacce annabi ibrahim ya gaya wa babansa qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya kuma irin abin da bayan Allah na kwarai suke mayar wa duk wani jahili da ya tunkare su da wauta wa idza sami'u lagwa a'radu an wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtagil jahili to da ka ubangiji ya ce ka ce da su wa salamu alamani taba alhuda zaman lafiya da kwanciyar hankali na tabbata ne ga wanda ya bi shirya kadai ibn kasir ya ce wali haza saboda haka ne lamma kataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa ila hiraqal zuwa ga hiraqal azimin rum sarkin rumawa ya rubuta masa kitaban wasiƙa كان أوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إله رق العظيم الروم فرقم أبن دوسيك التبوت دشيشيني من محمد رسول الله daga Muhammadu ɗan aikin Allah ila Hirakal azimin Rom zuwa ga Hirakal sarkin Rumawa salamun alaman ittaba alhuda zaman lafiya yana tabbata ne ga mai bin shari'a to sannan sai ce amma ba'du fa inni ad'uka bi ayatil islam bayan haka kuma ina kiranka kira irin na addinin musulunci fa aslim taslam ka mi kauya ka zauna lafiya ka kubuta daga dukkan wata matsala ta duniya da ta lahira yu'tika Allahu ajraka marrataini sai Allah ya baka ladanka sau biyu duniya ka mora lahira ma ka mora duniya kayi mulki lahira ma ka je ka shiga aljanna ka ci gaba da mulki to shine ibn kasir yace wali hadha qala musa wa haruna alaihi assalamu li fir'auna saboda haka ne annabi musa da haruna su ma suka ce da fir'auna bisa ga umarnin da Allah ya musu wassalamu ala man ittaba al-huda ubangiji yace kuma ku ce da su da shi inna qad uhiya ilaina lalle mu an yi wahayi zuwa gare mu ba karanta ba to bismillah inna qad uhiya ilaina
inna hakika mu qad uhiya ilaina ubangiji yayi mana wahayi annal azaba cewa azaba tabbatacciya ce alaman kazzaba wata walla ga duk wanda ya karyata ayar Allah ko manzanninsa wata walla kuma ya juya baya ai qad akhbarana Allah fima awhahu ilaina min alwahyi almasumi abin nufi Allah ya mana wahayi kuma ya bamu labari cikin wahayin da ya mana wahayin da babu ƙarya a ciki annal azaba muta متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن داعته lalle azaba tsantsa tana nan tana jiran duk wanda ya karyata ayoyin Allah kuma ya juya ya bijire ya kiye wa Allah da'a shine kamar yadda Allah yake fa amma man daga wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'awa amma wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'awa daidai da faɗin Allah fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yuti malahu yatazakka sai Allah ya ce ni qala faman rabbukuma ya musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada kala sai fir'auna ya ce da annabi musa da ɗan uwansa haruna famar rabbu kuma ya musa to waye ubangijin naku ku musa kaga ba wai ubangijin namu ba a'a naku wannan ko a cikin amsa ya nuna irin rashin ladabi na fir'auna famar rabbu kuma ya musa waye ubangijin naku kai da ɗan uwan naka haruna kai musa to sannan ga kiran musa tsirara ba wai ya nabiyallahi ko ya rasulallahi a'a kai musa wannan ya nuna maka rashin ladabi na fir'auna kalmar famar rabbu kuma a wata ayar cikin suratul qasas qala fama ala fir'aunu wa ma rabbul alamin ko fir'auna sai ce to waye ma ubangijin talika a can yayi amfani da ma anan kuma yayi amfani da man wasu malamai suka ce saboda da ma da man dukkaninsu asma'ul mausula ne ko asma'ul istifhamiyya ne yanubu ba'daha an ba'd a wajen man ana iya kawo ma a wajen ma ana iya kawo man shi yasa anan sai yace faman rabbukuma amma a can wa ma rabbul alamin an gane ko amma waɗansu malaman suka ce a'a inda yace ma rashin mutunci yake nufi ma'ana me ma ubangijin naku an gane ko to anan kuma da dan sauki sauki waye ubangijin naku domin suka ce ma tana nufin waye ma'ana abu mara hankali shi ake amfani da ma a gare shi amma man tana nufin mai hankali to waɗansu malaman suka ce wannan ya nuna ba sau ɗaya ba ya tambayi annabi musa domin za mu ga amsoshin da annabi musa ya bashi ɗin su ma sun bambanta a can da ya ce wa ma rabbul alamin ƙala rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin ubangijin sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu inda gaske ku masu imani ne to amma anan sai ce rabbunan ladhi a ada kulla shay'in khalqahu thumma hada to shine wasu malamai suka ce ya nuna waccan tambayar daban ga amsarta wannan ma tambayar daban ga amsarta to kenan wannan ya nuna fir'auna da annabi Musa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba suka yi ta tattaunawa in an buga an buga ba a samu matsaya ba sai a tashi sai kuma a sake haduwa wani lokaci a sake bugawa a sake bugawa in ba a samu matsaya ba nan ma a sake tashi sai kuma wani lokaci to wannan yana nuna maka kenan wa'azi ba sau ɗaya ake ba dan kayan mutum wa'azi sau ɗaya bai karɓa ba ka cewa ba na daina a'a ba a zuciya tattaunawa ta addini ba sau ɗaya ake ba in an yi an yau ba ta yi amfani ba ta yi gobe ta yi wannan shi ne da aka dai anan sai ce faman rabbukuma ya Musa waye ubangijin naku ya kai Musa kala sai annabi Musa ya ce anan Allah bai ce ba kala sai ce kala saboda yanzu annabi Musa ne zai magana tunda daman shine jagora kuma shine asalin mai saƙon Haruna dan rakiya ne sannan baya daga cikin tsarin magana idan mu bi za mu faɗa abu iri ɗaya kuma a ce sai mun haɗa baki wajen faɗa a sai ɗaya wakilci ɗayan wajen ya isar da saƙon to shi ne a nan annabi musa shi sai ya ba da amsa ƙala ya ce rabbunan lazi a aɓa kulla shai'in khalqahu ubangijinmu shi ne wanda ya ba wa kowane abin halitta halittarsa sun mahada kuma ya datar da shi kalmar a aɗa kulla shai'in khalqahu ma'ana ya yi halitta komai irin yadda ka gani Allah shi ya biri a biri Allah shi ya mutum a mutum kamannin biri Allah ne ya masa timfil azal haka yake kamannin mutum Allah ne ya masa timfil azal haka yake duk wata halitta ma da ka gani yadda ka ganta haka take haka Allah ya yi ta haka ne waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da a ata kulla shay'in khalqahu thumma hada an gane ko daidai da allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada daidai da allazi ahsana kulla shay'in khalqahu wa bada'a khalqal insan min tin ubangiji madaukakin sarki shine wanda ya ba wa kowace halitta design dinta da yadda ka ganta babu wani wanda yayi ba Allah ba to haka waɗansu malamai suka ce wannan shine abin da ake nufi ibn kasir yace ay allazi ba'athaka wa arsalaka man huwa da yace faman rabbukuma ya musa yana nufin wa ya aiko ka kuma wane ne ya turo ka fa inni la a'rifu wa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san shi ba to shine sai annabi Musa ya faɗi rabbuna allazi ata kulli shay'in khalqahu thumma hada Abdullahi dan Abbas yace abinda ake nufi khalaqa li kulli shay'in zawjahu Allah shi ya halitta wa dukkan wani abu kininsa domin duk wata halitta da Allah ya yi sai da ya mata kishiya to Allah da ya halitta kuma ya kishiyar shine ubangijinmu dan adam akwai namiji kishiyarsa mace sama akwai kishiyarta ƙasa ɗaci akwai kishiyarsa zaƙi sanyi akwai kishiyarsa zafi to duk wani abu da ka sani Allah ya yi shi guda biyu to ubangijinmu shi ne wannan wanda ya komai biyu da ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون abdullahi dan abu zai ce ja'alal insani insanan shi yayi mutum a matsayin mutum wal himara himaran ya jaki a matsayin jaki wa shata shatan kuma yayi akuya a matsayin akuya qala laysu ibn abi sulaimin laysu dan abi sulaimin yace an mujahidin daga mujahid yace a ada kullu shay'in suratahu Allah shi ya bawa kowace halitta kamanninta wa qala ibn abi najihin an mujahid ibn abi najihin shi ma ya rawaito daga mujahid ya ce sauwa kalka kulli dabbatin Allah shi ya daidaita halitta duk wata halitta wa qala sa'id ibn jubair sa'id dan jubair yace a ada kulli khalqin ma yus ma yuslihu min khalqihi Allah shi ya bawa kowace halitta abin da zai gyara ta na daga halitta walam yaj'al lil insani min khalqi dabba bai sanya wa dan adam halittar dabba ba wala lid dabbati min khalqil kalbi hakanan dabba bai mata halittar kare ba dabba ana nufin dabbobin da ake ci ko ake hawa wala lil kalbi min khalqi sha kuma Allah bai wa kare halitta akuya ba wa ta kullu shay'in ma yanbaghi lahu kuma ya ba kowane abu abin da ya dace da shi minan nikahi na auratayya wa hayya a kullu shay'in ala zalika kuma tanadi komai akan haka laysa shay'un minha yushbihu shay'an min af'alihi fil khalqi war rizqi wan nikahi ba wani abu da yake kama da shi cikin ayyukansa cikin halitta ko azartawa ko auratayya ibn kasir yace wa qala ba'd al mufassirin wasu malaman tafsiri sun ce a aqa kullu shay'in khalqahu thumma hada ka qawlihi ta'ala wallazi khalaq qaddara fa hada sai yace ne
قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى kala sai fir'auna ya sake tambayar annabi musa ya ce fama balul ƙoronil ula to menene labarin alƙaryatun da suka shuɗe ko zamunnan da suka shuɗe ma'ana al'ummomin da suka wuce kafin mu waɗanda su ba su yi imani da Allah naka ba me za ka ce game da su ma'ana fir'auna yana so ne a fakaice ya nuna to yanzu idan ni na imani da Allah naka me zai same ni domin ai wasu ma ba su imani da shi ba a jiya da shekaran jiya da ba su imani da shi ba su me ya same su ina fata an gane to wannan shine abin da fir'auna yake so ya ji daga bakin annabi Musa shine ibnu kasir yace asahul aqwali fi ma'ana zalika mafi ingancin maganganun malaman tafsiri game da fassarar wannan aya anna fir'auna cewa fir'auna lamma akhbarahu Musa yayin da annabi Musa ya bashi labari bi anna rabbahu alladhi arsalahu huwa alladhi khalaqa wa razaqa ubangijinsa da ya aiko shi shine wanda ya halitta kuma yake azurtawa wa qaddara fa'ada kuma yake qaddara kuma yake shirya abubuwan da suke faruwa shara'a ya hatajju bil qurunil ula to sai shi fir'auna yake so ya fake ya kafa hujja da alƙaryatun da suka shuɗe ko zamunnan da suka shuɗe ai allazina lam ya'budullaha waɗanda su ma basu bauta wa Allah ba ai fa ma baluhum idza kana al'amru kadhalika to in haka ne su me Allah zai musu yaya al'amarinsu zai kasance a ranar tashin alkiyama an gane ko? da wannan shine abinda fir'auna yake tambaya lam ya abudu rabbaka bal abadu gairahu ai su ma basu bautawa ubangijin naka ba ko wannan su suka bautawa to in haka ne me zai musu faqala lahu musa fi jawabi zalika to shine sai annabi musa ya amsa masa haka qala sai annabi musa ya ce ilmuha inda rabbi fi kitab sanin yadda Allah zai yi da su yana wajensa shi ya san yadda zai da su kuma ya rubuta wannan sani fi kitabin a cikin wani littafi nasa shine lauhin mahfuz la yadhillu rabbi wa la yansa ubangiji na baya fatan lissafi kuma baya mantuwa duk abin da yace zai yi zai yi ba zai kuskure ba kuma duk abin da ya sa masa lokaci in lokacin yayi zaka ga abin ya faru wannan ita ce amsar da annabi Musa ya bashi to a cikin wannan amsa lallai akwai bayanin wasu sifofi na ubangiji subhanahu wataala siffa ta farko shine ad-dalal adamu dalal Allah baya batan lissafi la yadhillu rabbi Allah baya bata duk abin da Allah ya daidai ne Allah baya kuskure domin ad-dalalu anan ana nufin kishiyar alhuda yin daidai an gane ko shi yasa a wasu ayan Allah ya ce inna rabbi ala siratin mustaqim shi Allah kullun akan daidai yake an gane ko da haka Allah baya kuskure to wannan kamar yadda bahaushe yake faɗa daidai ne kaji ana cewa ai Allah baya kuskure Allah baya sabon aiki wannan haka ne to amma da yawa daga cikin mutane idan Allah ya musu abin da bai musu daɗi ba sai su ji ba daɗi wani lokaci sai su jingina wa Allah abin da yake mara kyau a'a Allah baya mara kyau duk inda kaga abu mara kyau daga gare ka ne amma shi daga Allah mai kyau ne an gane ko shine Allah ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika duk abin da ya same ka kyakkyawa daga Allah ne amma mara kyau daga kanka ne amma ba daga Allah ba manzo Allah ya ce wal khair kulluhu bi yadayka wash sharru laysa ilayka Allah dukan alkhairi naka ne amma sharri ba naka bane ba a jingina maka shi wannan shine ma'anar la yadillu ubangiji baya kuskure baya ba daidai ba duk abin da Allah ya daidai ne ko da ɗan adam ya ga abin bai masa daɗi ba to amma abin daidai ne shi ya dace Allah ya yi bisa ga hikimarsa bisa ga adalcinsa bisa ga falalarsa subhanahu wa ta'ala na fata gani to sannan walayansa Allah baya mantuwa Allah baya mantuwa shine Allah subhanahu wa ta'ala yake tabbatarwa da kansa anan Allah baya mantuwa to cewa Allah madaukakin sarki baya mantuwa ya nuna rashin mantuwa sifa ce tasa to idan ku Allah baya mantuwa a matsayinsa na Allah kaga wannan sifa ce wacce take keɓantacciya da shi to ba kuma wanda za a ce a duniya baya mantuwa domin in ka ce wani baya mantuwa to ya zama me ya zama Allah ko ka fito ka ce masa Allah ko baka ce masa Allah ba da ka ce wani fa baya mantuwa to kana nufin ka ce da shi Allah sai dai in kana nufin yakan daɗe bai manta ba ko a mafi yawan lokaci bai fiye manta ba amma kana nufin baya mantuwa kwata-kwata to ka mai da shi Allah domin wannan sifa ce ta Allah shi yasa zamu ga hatta annabawa Allah yana jingina musu mantuwa amma shi kuma ya kore wa kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce da shi واذكر ربك إذا نسيت وقل أسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا إذن كي من تواتو كتنا أبنجزن كما أنا كي ذكري ko kuma ka tuna girman ubangijin ka shi da baya mantuwa to haka ne yace wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taqud ba'da adh-dhikra ma al-qawmi adh-dhalimin in shaytan ya mantar da kai to da ka tuna karka sake aikata abin da yake ba daidai ba na zama tare da azzalimai to haka nan Allah yace fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih falabisa fi as-sijni bid'a sinin ko kuma wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an azkurahu domin mai maganar wa ma'an sanihu illa shaitan annabi yushau ne ibn nun shi ma annaban Allah ne to dai wannan duk sai ya nuna cewa annabawa suna mantuwa kuma ya tabbata a hadisi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama a madadin yayi sallah raka'a hudu sai ya manta ya raka'a biyu sai ya zauna yayi sallama ko dai sallah azhar ko ta la'asar tare da sahabbai to sai da aka tuna masa sannan sai ya tashi ya gyara to shine sai yake ce da sahabbai inna ma ana basharun mislukum ansa kama tansau fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutun ne ta wannan fuska kamar ku ina mantawa irin yadda kuke mantawa in na manta ku rinka tuna mu da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da girman darajarsa yakan yi mantuwa saboda mantuwa annabawa suna iya yi ba mustahili bane a cikin haƙƙin annabi yayi mantuwa in ka ce annabi ya manta baka rage masa komai na darajarsa ba ka tabbatar masa da ɗan adantaka kuma daman annabawa 'yan adam ne abubuwan da ke samun 'yan adam da yawa su ma yana iya samun su annabi yakan gaji annabi yakan yi bacci annabi yakan ji yunwa annabi yana da bukata zuwa ga abinci to kaga dukku Allah bayi da waɗannan kama idan ka ce annabi baya mantuwa to ka daidaita shi da Allah shi yasa ko Qur'ani ya tabbatar da cewa annabawa sukan iya mantuwa da ayoyin da muka faɗa da kuma faɗin Allah sanuquri uka fala tansa illa ma sha Allah za mu karantar da kai ƙur'ani ba za ka manta shi ba sai dai abin da Allah ya so ka manta to wannan za ka iya mantawa to da ka dai la ya zillu rabbi wa la yansa sai ce mi
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى annabi Musa ya ci gaba da yi wa fir'auna karin bayani akan sifofin Allah sai ce allazi kuma shine wanda ja'ala lakumul arda mahadan ya sanya muku ƙasa ta zamo shimfiɗa a wata kira'ar allazi ja'ala lakumul arda mihadan shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa kalmar mahadan da kalmar mihadan duk ana nufin shimfiɗa mana ita ƙasa Allah ya yi mata wani tsari ya baza ta irin yadda muke baza shimfiɗa domin a wannan tsarin shi ne ɗan adam zai iya rayuwa a kanta wanda da ƙasa ba haka take ba da ƙasa a cura take a dunkule kamar dutse sai Allah ya zo ya baje ta shi ne Allah maɗaukakin sarki ce a walamir allazi na kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy yanzu kafirai ba sa gani da sama da ƙasa a cura suke a dunkule sai muka zo muka raba su muka ware su muka baje ƙasa ita kuma sama muka ɗaga ta muka shirya ta kamar gini shine a wata aya a cikin suratul nabi alam naj'al al arda mihadan wal jibala autadan wa khalaqnakum azwajan waja'alna nawmakum subatan waja'alna al-layla libasa ba mu muka sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa ba muka sanya muku sama kaza kaza kaza ma'ana duk wannan aiki ne na Allah abinda ake nufi shi Allah baka isa ka san shi keke da keke ba gaba da gaba ba amma kana iya saninsa ta hanyar ayyukansa yanzu idan kana so ka gane waye Allah da isarsa da buwayesa to kalli halittunsa halittunsa za su nuna maka waye shi ka kalli girman sama ka kalli girman ƙasa ka kalli halittar da Allah ya wa ɗan adam ka kalli halittar da Allah ya wa dabbobi wannan shi zai nuna maka lallai akwai Allah kuma Allah nan mai iko ne wannan shine abin da ake nufi da lura da ayoyin Allah dan a gane waye Allah to ta wannan hanya ne ake sanin Allah bi ayi shay'in ta'rifu rabbaka a'rifu rabbi bi alamatin kathira minha al-layl wan nahar da wani abu bawa yake sanin ubangiji bawa yana sanin ubangiji da alamomi masu yawa daga ciki akwai halittar dare halittar rana halittar sama halittar kasa da sauransu shine wani mai waka yace fawa ajaban kaifa yusal ilahu wa kaifa yajhaduhu jahidu walillahi fi kulli taharikatin wa taskinatin shahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid abin mamaki wai wani ya ce maka ba Allah ta yaya za a yi musun samuwar Allah alhalin ga abubuwa nan da ya aje mana wanda za su zame mana alama da suke nuna akwai shi domin ba wani abu da ya isa ya yi kansa duk wani wanda ka gan shi to yinsa aka yi to waye wannan wanda ya yi shi shine Allah shine yace walillahi fi kulli taharikatin wa taskinatin shahidu duk wani kai kawo yana nuna akwai Allah idan ka tashi tashin ka kawai ya nuna akwai Allah domin kai ka san in ba dan wani mai iko ya baka ikon tashin ba ba za ka iya tashin ba ba kai ka tashi kanka da kanka ba idan ka ci abinci cin abincin nan yana nuna maka akwai Allah domin wanda yake nika maka abincin a cikin ka shine Allah kai cin kawai ka iya amma sarrafa yadda abincin zai kasance a jikinka ba kai kake yi ba to wannan duk yana nuna mana akwai Allah shine yace wa fi kulli shay'in lahu ayatun cikin komai akwai alama tadullu ala annahu wahidu da take nuna akwai Allah kuma Allah nan ɗaya ne to daka annabi Musa yace allazi ja'ala lakum al-arda mahadan Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zamo shimfiɗa wa salaka lakum fiha subulan kuma ya tsaga muku hanyoyi fiha a cikin ƙasa ma'ana hanyoyin nan duk da muke gani a duniya hanyar kaza hanyar kaza hanyar da za ta haɗa ƙasa da kaza da kaza duk Allah ya fitar da su don in adam su samu sauƙin sadarwa kuma su samu alaƙa da juna Allah ya mana hanyoyi a ƙasa ya mana a sama hanyoyi a ƙasa ɗara'iq an gane ko hanyoyi a sama haba'ik an gane ko shine Allah ya ce was sama'i zatil hubuk a ƙasa kuma ya ce wal'ardi za ki sada ƙasa ma'abociyar hanyoyi sama ma ma'abociyar hanyoyi akwai hanya a sama wanda ɗan adam zai biye tafiya Allah ne ya saman masa da ita akwai hanya a ƙasa wacce ɗan adam zai biye tafiya Allah ya saman masa da ita duk dan a samu saduwa tsakanin juna da sauƙin rayuwa kai hatta akan teku Allah ya fitar mana da hanyoyin da za mu bi rayuwa shine yace wa hamallahu fil barri wal bahr mun ɗauki ɗan adam mun yi tafiya da shi akan tudu muka nuna masa hanyoyi sannan muka ɗauke shi muka ɗora shi akan teku nan ma muka koya masa yadda zai biya tafiya akan teku to shine allazi ja'ala lakum al-arda mahadan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'an kuma shine ya saukar muku da ruwa daga sama fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kuma ya fitar muku da shi da dangin tsirrai iri daban-daban ruwan ɗaya ne amma tsirran da suke fita kuma sakamakon ruwan su kuma daban-daban shine Allah ya ce wa fil ardi qita'un mutajawirat wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'd wa nufaddilu ba'daha ala ba'd fil ukul ga dai ruwa daya shi ya sauka daga sama amma kuma in tsiro ya tashi fitowa sai ka ganshi daban-daban wani a ce leman zaki wani kuma a ce leman tsami amma kuma duk ruwa ɗaya suka sha amma wani kuma Allah ya canja ya koma ya bada zaki wani kuma ya canja ya koma ya bada tsami wannan iko ne na Allah subhanahu wataala in ba Allah ba ba wanda ya isa wannan da abu ɗaya amma kai abubuwa daban-daban mabambanta to shine wannan duk bayani ne na wane ne Allah famar rabbukuma ya Musa al-Imam Ibn Kasir yace da Allah yace waje ala وسلك لكم فيها سبلا أي وجعل فيها في وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون كما يدعى الله يفدع وتعالى فهكذا وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أي من أنواع النباتات من زروع وثمار ومن حامد وحلو ومن سائر الأنواع Allah shi ya fitar mana da tsirrai daga ruwa guda amma mabambanta waɗansu kaga a gona wasu ka gansu a lambu wani abinci wani kayan marmari wani mai tsami wani mai zaƙi da dai dangogin dukkanin nau'in kayan marmari ubangiji ce kuluwar au an'amakum ku ci kuma ku kiwaci dabbobinku abin nufi dan ku ci kuma dan ku kiwaci dabbobinku ma'ana Allah subhanahu wata'ala yayi ɗan adam kuma yayi wa ɗan adam abinci yayi dabbobi su ma dabbobin yayi musu abinci kuma abincin ɗan adam ɗin nan da abincin dabbobi duk daga ruwa ake samun su shine Allah ya ce falyanzur insanu ila ta'amihi ɗan adam ya kalli abincin sa mana abincinka kadai ya isa ya nuna maka girman Allah sai Allah ya ce anna sababan alma asabba mu muka saukar da ruwa daga sama saukarwa thumma shaqaqana al-ardha shaqqa muka tsaga ƙasa ta fito da tsirrai tsagawa fa ambatna fiha habba muka fitar da tsirrai muka fitar da kwayoyi daga tsirran wa inaban da inibi wa qadban da karmami wa zaitunan da zaitun wa nakhlan da dabino wa hada'ika kuma ga lambuna nan gulban masu hanyoyin ruwa wa fakihatan da kayan marmari wanda dan adam ke ci wa abban da kayan marmari irin na dabba wanda ita dabbar ce take ci sai Allah ce mata allakum wa li an'amikum dan jin dadin ku da ku da dabbobin to a ƙarshe kuma duk jin dadin wajen dan adam yake karewa idan Allah ya yi maka abinci wani abincin zaka ga kai ka ci dabbar ta ci wani abincin kai zaka ci ita ba za ta ci ba wani abincin ita za ta ci kai ba za ka ci ba wani abincin kai ba za ka ci ba ita ma ba za ta ci ba domin yanzu a cikin tsirrai akwai wanda in mutum ya ci mutuwa zai dabban ma in ta ci mutuwa za ta yi kawai Allah ya yi su ne don su yi wa duniya kwalliya to kuma a ƙarshe duk bayan ka dabbar ta ci ta ƙoshi kai kuma Allah ya halatta maka kai kuma ka cinye ta to ga ƙarshe waye mora kai ne dai to duk wannan ya isa ya nuna wa ɗan adam gatan da Allah ya masa kuma ya kamata ya ba Allah ya kamata ya girmama Allah ya kamata ya yi wa Allah abin da ya ce domin ya cancanta kuma duk abin da ya ce karka yi wajibi ne ka bashi domin wanda duk ya maka wannan ni'ima bai kamata a ce ka saba masa ba shine kulu war'au an'amakum ubangiji ya ce inna fi zalika lalle a cikin haka la ayatin li'ulin nuha akwai abin lura amma fa ga masu hankali ibn kasir yace ai li zawil uqul salima al mustaqima ga masu hankali hankali daidaitacce kuma wanda yake mai fahimtar daidai suna za su fahimci ala annahu la ilaha illallah lallai babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wala rabba siwa kuma babu abun bauta ko mahalicci ko ma bayansa sai Allah ce
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى Allah ya ce minha kuma daga dai ita wannan ƙasar wacce Allah ya shimfiɗa mana ita Allah zai ja'ala lakum al-arda mahadan to minha daga ita wannan ƙasar ne khalaqanakum muka halicce ku ana nufin muka halicci babanku Adamu domin annabi Adamu farkon halitta Allah ya yi shi ne daga ƙasa wa min ayati ya an khalaqakum min turab thumma idza antum basharan tantashirun ubangiji yace yana daga cikin abin da zai nuna muku girman Allah asalin ɗan adam daga ƙasa Allah ya yi su to me hikimar a ce an yi ɗan adam daga ƙasa domin kada ɗan adam ya yi ɗagawa kada ya yi girman kai domin ƙasa dai ga ta ƙasa muna taka ta a ƙasa me yasa Allah ya sa ƙasa a ƙasa mu muke taka ta don kada duniya ta ruɗe mu mu sani wannan ƙasar da muke takawa muke ganin ba komai ba mu zuba mata shara mu yi zuba mata ƙazanta to fa dai ita ce asalin halittar mu kuma ita ce ƙarshen makoman mu to mutumin da asalinsa ƙasa ne kuma makomarsa ƙasa ce idan yana da hankali da tunani ina wani girman kai to da malamai suka ce sakon da Allah madaukin sarki yake so ya isan mana idan ya ce daga ƙasa na halice ku yana nufin kar ku yi min girman kai ku sani ba daga komai na halice ku ba daga abin da ku kanku taka shi kuke yi to amma wani zaka ga ƙasan ma yana ganin kamar ba zai taka ta ba alhalin ita ce asalinsa daga ita aka yi shi shine a wasu wajajen Allah ya fito mana da abin karara alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum ba daga wulakantaccen ruwa muka halice ku bane ba alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata ba mu sanya ƙasa ta zama ita ce take ɗauke da ku ba a raye da kuma bayan mutuwa an gane ko da daka shine ma'anar min ha khalaqnakum daga ita dai muka halicce ku wa fiha nu'idukum kuma cikin ta zamu maida ku abin nufi duk mutumin da ya mutu ƙarshe ina ake kai shi ƙasa za a haka a binne shi daga cikin ta aka yi ka kuma cikin ta zaka koma wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga ita ne za mu sake fito da ku a karo na daban mana a lokacin tashin alkiyama daidai da faɗin Allah ƙala fiha ta hayauna wa fiha ta mutuna wa minha tukhraju fiha ta hayauna cikinta za ku rayu wa fiha ta mutuna cikinta za ku mutu wa minha tukhrajuna kuma daga ita ce za a fito da ku shine mai infiraji yace an saka wa ƙasa abinta wanda an kai wanda an ka ciro cikinta an karaya burbushinta da yana homa sarauta bai kai ga abin da ya nufi ba to da ka daidu wani dan adam da ka sani asalinsa ƙasa kuma ƙarshensa ƙasa ba ya ce ƙarshen alewa ƙasa da ka babu wata ɗagawa ga wanda yake da hankali ga wanda yake da tunani domin ya sani watan wata rana dai ƙasa zai koma ballantana har ka rinka jin cewa za ka ja da Allah ko Allah zai gaya maka ba za ka bu ba ko za ka zalunci bayi ko ko ko ko za ka yi abin da kake so kuma me dai ka yi ƙarshen ka dai ƙasa ne da ka min ha kalakanakun wa fi ha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra saboda lokaci sai mu tsaya nan idan Allah madaukin sarki ya kai mu gobe sai mu tashi daga fadin Allah wa laqad arainahu ayatina kullaha fakadzaba aba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك قد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا الله منا روقنك دا سنانك كاوا دا سببنك مدعوكك كسا منا دا جين أنت تنباي أو أنه متامي البركة الله كرب منا دكا إبادة جمو كيابي منا دكا قرى قرمو كبيا منا دكا بكاتم منا الخير كياي منا دكا نندامو يمو الله كبام لا فيها كبام زما لا فيها مرسى لا فيها الله كبام ba su lafiya masu lafiya Allah ka tsare musu ita Allah maɗaukakin sarki ka ji kan iyayenmu ka ji kan dukkanin magabatanmu musulmai Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta ya ubangiji waɗanda suke fama da fanɗarewar ƴaƴa Allah ka shirya musu waɗanda suke neman haihuwa Allah ka ba su waɗanda suke da bukatu mabambanta na rayuwa na alkhairi Allah kowa da bukatarsa Allah ka biya mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin